ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
yan uwa masu kallon mu da saurare barkan mu da yau barkan mu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan rediyo da tv na bonfere a nan yame jamhuriyar niger a yau muna 30 ga wata na biyar shine jumada ula hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1447 yayi daidai da 21 ga wata na 11 miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2027 yan uwa masu kalanmu da saurare da bamu manta ba a duk ranar juma'a karhe tara zuwa goma muna tare da shehin malami shek abdulmalik hamis almajirin malamai a nan yame jamhuriyar nijar malamin muna karatu daban-daban cikin mun gangaro cikin alisti'imara kusan shekara cikin ta uku ana karatu cikin alisti'imara to yanzu sati tun da an gaje so mu karatu dai ana cikin attatbiya to za a yi matashiya cikin alhiwar satin da gabata an zo cikin alhiwar amma insha Allah ta'ala za a yi matashiya cikin alhiwar kuma za a shiga cikin sabon maudu'i shi ma eh, cikin maudu'at a karmakalla ko kuma akwai kadiya ta nigeria ababen da ke faruwa nigeria shi ma za a yi Matashiya, za a yi matashiya.
matashiya kai ne ko yawa matashiya uku kenan sannan sai mu shiga cikin maudu'in mu to insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba a karmakalla bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina wa rasulina wa qa'idina wa qurrati a'yunina muhammad ibn abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa yan barakatuh uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta bonfere da take nan wato niyame nijar kenan babban birnin jamhuriyar nijar muna ma Allah godiya muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ja tsawon rayukan mu har muka kai wannan lokaci kuma ya ba mu iko da dama muka halarto a wannan wuri na'am sannan kuma kamar yadda alarma isa ya bayani mun ɗauko bayanai kan wani maudu'i mai tsawo shine wato mai taken mulkin mallaka al-istimar kamar yadda su sun kasa mai suna istimar duk da yake ba sunan shi istimar ba sunansa na hakika al-ihtilal na'am to sannan kuma shekaru uku muna cikin wannan maudu'i sannan eh, bana mun share fage da wani maudu'i da ake kira at-tatbiya wadda cikin wannan gaba ce muke to sannan kuma mun yi alkawari yadda karatu zai kasance za a yi gaba uku kafin a shiga cikin wato maudu'i na at-tatbiya yana yiwa wannan sati ya kare ko komi Allahu alam to Na'am.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar na'am Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a Amin.
cikin ayyukan mu gaba daya amin muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin amin amin To, kamar yadda muka yi bayani akwai muƙaddima guda uku da za mu yi bayani kansu sannan sai mu shiga cikin eh, maudu'i namu gadan-gadan.
a karmakalla kakin muke shiga cikin karatu gadan-gadan ga wanda ya ya ji karatu na yau a Na'am.
tatbi'ikin shine mi Eh, dama kafin mu shiga cikin nukta ta at-tatbi'a na'am muna sai mun ba da ma'anarta na'am sannan sai mu shiga cikin karatu kenan idan muka zo kanta kanta an yi tunawa na'am sai mu yi bayanin To shi sai a kenan.
shiga cikin To shi karatu.
kenan, insha Allah Ka san shi karatu yana da wani abu na'am idan an kamance da wani abu ko an ka haɗe shi gaba tun farko to lokacin da an ka zo karatu kan shi in an faɗa ma mutum sai ya manta Wani na iya manta.
amma lokacin da aka haɗa shi yasa malamai zaka ga kamar wajen rubuta ma'ana Na'am.
sai a zo daidai kalma sai a rubuta ma'ana Na'am.
ko ko a zo daidai aya sai a rubuta masdar kin da ake bukata kuma daidai kalmar ma in yana yiwa to kenan kai tsaye kana iya gane alaka tsakanin wannan da wannan wannan haka na'am akramakallah in kuma ba haka nan ba to sai a yi number kamar yanzu can saman littafi a yi number one nan kuma a zo ƙasa littafi a yi number one can a yi two nan a yi two kaga yanzu in ka ɗauke kamar sharhin muqamatul hariri akwai sharhi wanda galibi shine fi yawa mukhtasar zaka iske an takaitacce kenan can sama sai a rubuta number ƙasa kuma sai a rubuta number na'am amma in ka dibi kamar wani sharhi da an kai muqama na wansharisi to an gane ko to shi a'a in an ka kawo kalimar hossara ake kawowa sannan kuma a te kalima ta gaba nan tare da kalima yawwa saboda mi saboda su a fahimta su haka ka rike ma'anat Na'am.
ba sai ka koma Ba ƙasa sai ba an koma ƙasa ba, eh na'am.
sharhi na wansharisi wansharisi aka ce mu Wani sharizi Eh, ta ajiyar suna.
to eh, nukta ta farko cikin muqaddimat cikin alhiwar alhiwar alhiwar kamar yadda mun kai bayani wancan sati shi na cikin tatbiya na'am an gane ko shi na cikin tatbiya Eh, saboda eh, kamar turawa sun kawo shi suna so su canza mishi wato salo na'am ma'ana kamar da mun kai zance shine kamar suna son tsarin addini ya kuma bisa ga tsarin su dama shine tatbiya wato la normalisation na'am a mai da abu a yi normalizan shi a daidaita shi a yi masa saiti an gane ko irin yadda zai kama wato ah, kamar alƙiblar da suke so to amma kamar da shaidanin mutum da shaidanin aljani na'am bai yiwa ya zo maka kai tsaye ya ce maka zo ga sharri kana karba a'a a'a sai ya bi wasu hanyoyi haka to shi yasa sai suka yi amfani da wannan alhiwar saboda cimma wata manufa za mu yi bayanin ta na'am kamar suna son su nuna muna shi alhiwar menene shi it- eh, hiwar suna kiran shi da english interfaith interfaith an gane ko ko kuma eh, interfaith dialogue dialogue shine dialogue interreligieux ma'ana tattaunawa tsakanin addinai Na'am.
to kaga tattaunawa tsakanin addinai ai abu ne mai kyau mai kyawu haka ma'ana a zo a tattauna a ba juna hujja Na'am.
kaga mai gaskiya ko baya jin tsoro a tattauna tabbas muna gane wannan Haka.
to amma shi hiwar in mun ka ɗauka a tarihin musulunci ai mu mun san hiwar ma'ana ƙur'ani ya ba mu labari tun kafin ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a duniya tun zamanin annabi nuhu ai akwai tattaunawa gaskiya tunda annabi nuhu ya alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim ya tattauna da kafirin zamanin sa na'am kai ba ma a wannan lokaci ba tun kafin annabi nuhu Allah ya ba mu labarin ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi adamu ya tattauna da ɗaya daga cikinsu na'am watlu alaihim naba abnai adama bil haqq إذ قربا قربانا نعم.
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين تتونا واتيغا الله يبامو لباري تكاني يا النبي آدم haka kenan shi wannan hiwarikin ba wani sabon abu ba ne wanda su za su kawo muna shi su ce sun kawo muna sabon wani abu faske yanzu abinda ake nuna kamar su ne sun ka kawo wannan abin gaskiya to in mun ka zo kuma zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zamu ga ya tattauna da kafirai a makka mushrikai na makka na'am ya tattauna da yahuda wanda suke madina na'am ya tattauna da eh, kiristoci na'am da suke a abin nan wafd najran wani gari da ake cima najran a kasar eh, yaman mhm, na'am wanda shine ma dalilin saukar suratu Ali Imran na'am ga yadda Qur'ani ya tattauna da su ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi ya ahlal kitabi ko qul ya ahlal kitab na'am su kansu Yahudawa an tattauna da su a cikin suratul an'am Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay Na'am.
Yahudawa ba su girmama Allah ba irin yadda ya kamata a girmama shi lokacin da sun kace ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai taba saukar da komai akan wani mutum ba ma'ana kenan suna tunanin kamar Allah zai bar mutane kara zubi Na'am.
shi ko Allah ba zai bar kala zubi mutane kara zubi ba a yahsabul insanu an yutraka suda afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un bai yi wa Allah ya bar mutane ba zai umurce su ba kenan kenan in Allah bai dora ba mutane abinda za su yi ba kamar Allah wasa ne yake yi da halicci mutane bai tsara musu rayuwa ba ya bar su kawai su rayu haka sagaga Na'am.
shi ko Allah ya ce wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin a cikin suratul dukhan can cikin cikin suratul anbiya wa ma khalaqana samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin cikin kuma dukhan samawati saboda Allah mu mai hadda alqur'ani muna fahimta wannan da kyau to kaga sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qul man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa ka tambaye su tunda sun ce Allah bai taba saukar ma wani mutum wani abu ba dama hasara ce ta dauke su su suna tunanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai fito daga cikin su bai fito daga cikin su ba sai hasara ta kai su sun ka nuna ma Allah bai taba turo wani annabi ba kaga sun rushe duk annabawan da Allah ya turo har waɗanda Allah ya turo cikin bani Isra'ila shi yasa mai hasada da bakin ciki da keta wani abu da yake sai ya rusa shi kanshi karan kanshi saboda zuciya ta ruhe tunanin ya lalace kwakwalwa ta dushe ta dwaɗe muna gane wannan to kaga wannan tattaunawa ce wadda Allah ya bamu labari cikin alkur'ani karara ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattauna da yahudawa mun gane wannan da kyau to sai malamai da suke yin bincike game da ilimi a'a fiye da shekaru aru aru malamai ma sun yi littattafai kan tattaunawa da addinai da bayanin aƙidunsu. ina fata an fahimce ni in ka duba ko imamu shahristani yana littafi almilal wan nihal ya yi shi ne kan sauran addinai da suke da firaq da sauran abubuwa da suke addinai da suke a bisa doron kasa da yawa daga cikin su ya kawo su ba mu cewa duka malamai kuma ba su gushe ba suna rubutu kan wannan shi yasa zaka ga ma yanzu a cikin jami'o'i ma na kasashen musulmi zaga ana wato al-adyan wal firaq ko muqaranatul adyan an gane ko to yanzu ba wannan ba cikin qur'ani ma malamai sai suka ce ai akwai ka'idodi ma na tattauna waɗanda qur'ani ma ya kawo su misali za mu ɗauko waɗansu ka'idodi daga ciki ka'ida ta farko daga cikin ka'idodin da za a samu cikin alqur'ani akwai abin da ake kira alqawlu bil mujib in an ka ce alƙaunu bil mujib kamar istilahi ne na malaman albahas wal munazara an gane ko kamar alƙaunu ka faɗa bil mujib asalin mujib shine abin da ya wajabta an gane ko to na amma suna amfani ne da shi kamar wani istilah ne wanda kamar yana amfanin positif abin da ke positif kamar ka tabbatar da abu negatif kuma ka kore shi negative shi ko positive shine kuma abin da English kamar tabbatarwa muna ganewa wanda alama su an ce positive zaga an sa plus an gane ko ko plus shi kuma an sa negative sai a sa moins ko minus muna ganewa ko to kenan abin da ya kamata mu gane alqawlu bil mujib sun ka ce menene shi raddu kalamul khasmi min fahwa kalamihi shine ka maida ma mutum magana shi cikin magana shi domin laraba sun ka ce wal kalamu fihi kalam ita ma magana akwai magana a cikinta muna ganewa mutum zai faɗi magana kai ba kai zaka kirkiro ba sai ka ɗauko magana shi sai ka yi mai raddi da ita kamar yadda cikin ilimi da ake kira na ar ar marso da suke kira karate da su taekwondo da wane ne da wane ne an gane ko akwai wani wata ar da ake ce ma akido ita akido ba wai kai ka kai bugu ba galibi ko a'a kana amfani ne idan mutum yayyo bugu sai ka yi amfani da ƙarhin shi sai ka maida ya bugi kanshi ina fata ana fahimta ta yawwa to kamar haka ne shi ma wanga kamar magana ce wanga ba kullina ba ko kawa sai ka maida mutum ina yake a cikin alkur'ani sun ka ce wa huwa qismani shi irin wannan raddu kalami alqawlu bil mujib ya kasu gida biyu sun ka ce an taqa na farko al-awwal an taqa sifatun fi kalami al-ghairi kinayatun an shay'in an gane ko asbata lahu hukmun fatuthbituha li ghairi dhalika shay' an taƙa a sifatun sifa ta zo cikin maganan mutum fi kalamil ghairi kinayatun an shay'in ko kace kinayatun an shay'in an gane ko in kace kinayatun huwa kinayatun an shay'in kace kinayatun ke wani kuma sifa na wato sifa ta sifa ta sifa da an kace an taƙa a sifa kenan kinayatun kinayatun an shay'in ya kamata ya kasance tunda an taƙa a sifatun ne ko ya zamanto huwa kinayatun ko ko ya zamanto kinaya sifa ne na sifa waccan ma'ana dai shi mutum ya faɗi wata sifa ta zo cikin maganan mutum kinayatun an shay'in ya ɓoye wani abu an gane ko to fatuf asbata lahu hukumin ya tabbatar mishi da wani hukumci domin shi hukumci abu biyu ne ko ka ce abu yana da abu ka tabbatar mishi da shi ko ka kore shi gare shi to kenan bayan ya tabbatar mishi da wannan abin an gane ko fatuthbituha li ghairi zalika shay kai sai ka ɗauki sifat ba ga abin da ya azata zaka azata sai ka azata ga wani abu misalin wannan a cikin suratul munafiqun lokacin da an ka samu matsala tsakanin muhajiruna da ansar ɗaya daga cikin muhajiruna yana wasa ko kuma a ce yayi kuskure ya dan dunguji ɗaya daga cikin ansar da kafarsa an gane ko shikenan sai rigima ta tashi da ta tashi an dawo daga yaki na ghazwatul muraisiya an gane ko sai guda ya kira shi mutumin Mak- madina ya kira mutanen ansar ya ce ya lal ansar ya ku mutanen ansar shi kuma wancan mutumin makka ne muhajiri ne ya ce ya lal muhajirin an gane ko na'am
eh, ya lal muhajirun ku ku kuma mutanen makka ku kawo mu dauki kenan sai ya zamanto sun koma suna min suna kiran eh, juna bisa ga haɗin kai na bangaranci an manta da musulunci na'am manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ran shi yace yanzu ina da rai za ku kira zuwa ga da'awar jahiliya na'am
yace to da'uha ku bar irin waɗannan bambance-bambance da wariya na gari da launi da ƙabila an gane ko Na'am.
yace fa innaha muntina abu ne mai ɗai yadda ka san mushi ko mu ce masai an gane ko ma'ana bala'in da wannan wariyar take haifarwa cikin al'umma in an ka bar zancen addini an ka koma zancen kabila ko gari ko yanki ko yare to bala'i ne za a taro a cikin addinin ma za a manta da shi na'am muna ganewa Na'am.
to abdullahi ibn ubayy ibn salul babban munafiki ne a cikin garin madina Na'am.
an gane ko sai ce a yanzu har sun aikata mana haka baki su taho su zaka garin mu su mamaye mu tunda shi dama lokacin za a aza shi shugaba Na'am.
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo in kuma ga annabta kuma babu wani abu gaban wani abu to wannan abin sai ya sa ya shiga musulunci ba don yana so ba
na'am muna ganewa sai ya ce to la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal adhal in muka koma madina al-a'azzu mafi daraja bai ce mai daraja ba akwai bambanci tsakanin al-azizu da al-a'azzu to shi al-a'azzu nan wai mafi daraja zai fitar da al-adhal mafi kaskanci ba wai kaskantacce ba kaga sai da ya dauki manya guda biyu na'am to kaga mi yake nufi yana nufin shi ne mafi kima da daraja ba mafi kima shi ke ba shi mafi kima ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kaskantace bane mafi kaskanci ne to kaga ya tabbatar maka shi da sifa ta mi ta daukaka ta izza da buwaya sai Allah ce to walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin izza tana ga Allah tana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana ga mu'minai kenan kaga Allah ya yarda alqaul bil mujibi lalle ya yarda akwai mai daraja akwai kaskantacce ko ko akwai mafi daraja da makai kaskantacce Na'am.
amma hukuncin sifa bai tabbata gare shi shi da ya iddia'inta izza ta kuma wajen Allah da manzo shi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai Allahu kuma nan sai kayi hattara mai karatun alkur'ani ko in ce mai mai- mai tafsirin alkur'ani na Allah ya ce Allah yana da izza kuma ya ce manzon shi yana da izza ya ce mu'mini suna da izza amma alhali kuma Allah subhanahu wataala ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a to ya anka kuma mu'mini sun ka samu ya anka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ka gani dan qur'ani yuno daga cewa kaza kaza ko cikin qur'ani sai a iska wasu abubuwa dole sai an yi bayani su sai malamai sun yi bayani gaskiya muna ganewa Na'am.
to sai malamai sun ka ce abinda ake nufi izza gaba ɗaya ta Allah ce amma yana ba wanda ya so Allahu akbar qul illahumma malikal mulk tu'ti mulka man tasha Na'am.
wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Na'am.
to sannan Allah ya ce mu'minai suna da izza kuma sai Allah ya sifunta su wani wuri da kaskantattu wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla kuna kaskantattu waɗansu malamai suka ce to nan ba ana nufin su kaskantattu bane ana nufin ma'ana masu rauni na'am an gane ko ba su da yawa ba su da makamai a badar sai Allah ya taimake su to wannan wannan zilla ake nufi ba ana nufin su kaskantattu bane a wajen Allah masu daraja ne a wajen Allah mun gane wannan ko to ala ayyati hal dai saboda irin waɗanga abubuwa suna biyowa barin su kuma wani lokaci zai iya haifar da illa wani ba zai fahimta ina an ka samu haka ba gaskiya cikin alqawlu bil mujib ala ramma isa sai abu na biyu na'am shine wato sun ka ce ah, an yaqa'a lafzun fi kalamil khasm ko an yathbuta lafzun fi kalamil khasm lafazi yazo wata kalima ta zo cikin maganar wanda yayi magana ina fata an fahimce ni na'am to idan yayi amfani da wannan kalima ya zo da wannan kalima to kai kuma sai ka yi amfani da wannan lafazi an gane ko fatahmilu hadha lafz ala ghairi muradihi bi muta'alliq sai ka ɗauki wannan lafazin da ya amfani da shi sai ka neman mishi wani muta'alliki ma'ana abin da zai samu alaka da shi wanda ba wannan ba na'am misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minhumul ladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun na'am ka gani akwai daga cikin munafikai wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ana nufin irin cutarwa ta daban na'am tunda duk munafikai suna cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam amma ku- ku- wani akwai irin nau'in da wani gayi wani bayin shi Gaskiya.
sai sun ka ce huwa udhun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunne ne Na'am.
to kaga nan ba a cewa kunne in ba ka san abin da ake kira at-tashbihul balaghi ba ai an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kunne bane sai an an ka ce huwa kal udhuni kenan shi tamkar kunne yake ma'ana duk abin da an ka gaya mishi yana dauka ma'ana sun dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wawa kaga mutane abin da suka mantawa akwai mutumin da ghabiyun na wawa ne akwai almutaghabi wanda kai mai da kai ne wawa amma shi ba bawan bane na'am an gane ko No.
laisal ghabiyu bi sayyidin fi qaumihi in ji sha'ir wawa ba zai taba zama shugaba cikin mutane ba wanda da an yi abu sai ya zabar shi na ta babbatai shi na haushi yace wa innamas sayyidu eh, almutaghabi Mm.
mutumin da yake mai da kai ne wawa shi kaɗai ga shugabancin mutane saboda haka kaga da babban mai kuɗi da babban malami da babban mai mulki an gane ko da wanda jama'a suke tare da shi shi mutum ne wanda zaka iske ya san mutane kwarai da gaske saboda ana zuwa a yi mai ƙarya a kawo mai gulman wani a kawo mai gulman wani duk shi na gane mutane amma ba kowa yake ma magana ba ba ko da yaushe ake son kai magana ba sai in dama ta kama ta abu No.
shi yasa mutum in yana sabon samun kuɗi ko sabon samun mulki ko sabon samun ilmi an gane ko sai shi- da ya gano wani abu sai shi ta kuwa alhali bai san mutane na da ɗaruruwan irin waɗannan ba amma ba su yi magana ba sai in ta kama za ga wani ɗalibin ilimi ya ji ya binciko ta yan mas'ala guda duk ya cika duniya da ita alhali akwai wanda ya karanta irin wannan mas'ala ɗari sai in bukata ta magana kanta ta tashi zai yi magana gaskiya ban sani ko ana fahimta ta ba Na'am.
to kaga kenan sai sun kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam udhun ne kamar tamkar kunya yake kullu an komi an kaga mai yarda yake yi sai ce a'a sai Allah ce qul huwa udhunu khairin lakum shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunya ce lalle yana saurare amma mi na alkhairi Mm.
ma'ana ba- yana sauraren muminai yana sauraren kafirai amma su muminai yana fahimta su ku kuma munafikai ya fahimce ku amma kyale kuna yi Allahu akbar ban sani ko mun fahimta ba Na'am.
to kaga wannan shi ake kira alqawlu bil mujib in ka ji shi ko wata rana ana tattaunawa na'am daga ciki ka'idodin tattaunawa da sun zo a cikin alkur'ani akwai abin da ake kira al-isjal al-ramma isa na'am As- al-isjalu al-isjal su ne sun kace wato an ce al-isjal kamar eh, isbatu haqiqatin al- eh, fi kalamil eh, ala lisanil khasmi kana yunkiruha koko isbatu ala lisanil khasmi haqiqatan yunkiruha ma'ana ka tabbatar da haƙiƙanin abu amma cikin maganan maƙiyinka da ya kasance na cewa abu kaza ba kaza bane to kuma sai ka ɗauko mai ka ce can da kuma ka ce abin nan haka nan ne na'am ba sani ko mun fahimta ba Na'am.
domin laraba suna cewa wal haqqu ma shahida bihi al a'da na'am abinda za a kira gaskiya abinda makiyin ka ma ya yarda da shi yanzu da yawa daga cikin masu bincike na turawa har waɗanda ba su yi imani ba da ake kira al mustashriqun sai ka sai sun nuna musulunci ya zo da adalci tabbas kaga wannan ya ishi hujja ba sai ka tai ba ka kawo mutum ayi qur'ani ga wani dan boko ne ka ganin musulunci kaza sai a ce to kai ya an kai su kafiran ba sun yarda musuluncin gaskiya ne haka ne misali ko annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake yi haka to irin wannan yana nan in ka duba cikin suratul a'raf Allah yake faɗa wanada ashabul jannati ashaban nar yan aljanna za su kira yan wuta an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan an gane ko mun eh, iske ko mun sami abinda ubangijin mu ya mun alƙawali gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan Na'am.
shin kuma kun iske abinda Allah ya muku alƙawali gaskiya ne qalu na'am sai su ce haka ne to kaga tunda sun ce na'am ai magana ta riga ta kare kare.
al-iqraru in ji larabawa sayyidul adilla al-iqrar mutum ya tabbatar da abu akan kanshi to sayyidul adilla shine shugaban dalilai yanzu da a ce za a kawo shaidu an ka ce waye kaza ka ce kai ne kuma aka bincika baka haukace ba ba matsa ba an kai ba ba ci da sadda aka an kai ba to wace wani shaidu kuma ake nema bayan wannan Magana ta kare.
al-iqraru sayyidul adilla Gaskiya.
duk waɗanda cikin hukumce hukumcen musulunci akwai su akwai shaidu akwai al-iqrar akwai al-qara'idul haliyya wal lafziyya duka waɗanda cikin hukumce hukumce ana hankalta musu Allah ya kyauta amin amin to sai abu na uku ana rabba isa abinda suke kira bayan eh, abin nan eh, al-isjal sai al-intiqal al-intiqal shine da larabci daga cirata ne naqala idibo in an ka ce naqala shay ya dauke abu daga wani wuri ya kai shi wani wuri amma an ka ce intaqala shi da kanshi ne ya cirata shi yasa larabci in ka ga fi'ili da bai da alifun da ta'un da kaga alifun da ta'un ta shige shi to yana iya komawa kamar bai da, bai da maf'ulun bihi amma wani lokacin tana yana da maf'ulun bihi kaga na qala shay'a ya ciratar da abu ko ya ɗauke shi in taƙala shi da kanshi na ya cirata na'am to al-intiqal ka cirata shi kuma wannan menene suke nufi da shi intiqalul al-munazir min hujjatin aw muqaddima ila muqaddimatin aw hujjatin akbar wa awdah min al-ula idan kana tattaunawa da mutum sai ka kawo mai wata hujja ko wata muqaddima Na'am.
sai ka gaba za a gane ba an gane ko Na'am.
to kana da damar ka aje wannan sai ka ɗauko da tahi ta zama a fili saboda in ana tattaunawa da ɗan adam in ba gaskiya yake so ba to kullum zai bi sarƙaƙiya turukun mutashaiba in ji larabawa ƙananan hanyoyi don ya ɓadda gaskiya na'am amma wanda ake tattauna da shi yana neman gaskiya da ya gane gaskiya karɓa zai yi saboda bai dace a tattauna ba don in rinjaye ka ko don ka rinjaye ni a'a Gaskiya.
don a gane gaskiya kuma in an gane a aiki da ita a karɓe ta a aiki da ita gaskiya misalin wannan annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim yana tattaunawa da wani eh, kafiri sun ce sunan shi namaruzu ko namarudu an gane ko babu nassi da ya tabbatar da sunan shi namaruzu ko namarudu amma dai tabbat sun tattauna da annabi ibrahim tunda eh, qur'ani ya hudu cewa wannan sarki ya tattauna da annabi ibrahim na'am Allah ya ce alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahul mulk shin baka ga wanda ya tattauna da annabi ibrahima ba yayi jayayya da shi don Allah ya bashi mulki saboda galibin masu sun su yi ma da'awa karan tsaye su ne masu mulki da masu kuɗi da 'yan dangi da mai jama'a saboda su ganin su kai su sun hi ƙarhin su bi nassi
Su shi yasa turawa yanzu kaga da suke son musulunci ya bi su normalization kin ga su suna ganin bai dace a ce sun bi Allah ba saboda suke da kuɗi suke da technology suke tsara abin da duniya za ta bi suke da shart suke da Nations Unies suke da CPE suke da FME an gane fomo na international suke da wace tsiya kenan su yanzu a ce mutane ƙauyawa masu cin baƙan miya da kuli-kuli ƙauyawa cikin daji waɗanda ko ruwan rijiya wani lokaci sai an yi dubara masu shan ruwan tafki su za su faɗa musu abin da za a yi no ba su cancanta da wannan ba shi yasa sai kuka to yanzu ba su iya yakan musulunci ba su iya canza qur'ani ba su iya shafe sunna da bisa doron kasa ba su iya shafe shari'ar musulunci bisa doron kasa sai an kace to ayi la normalisation ka ji su wato a gyara wai a tsatsara yadda musulunci kenan ma su sun yi karhin su bai Allah sai dai Allah a gyara yadda Allah zai bi su an gane ko Allah ce an atahu Allahul mulk asalin shi ne an atahu Allahul mulk dan Allah ya bashi mulki na'am إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت lokacin da annabi Ibrahima ya ce Ubangiji na shi ne wanda yake rayawa yake kashewa kaga nan annabi Ibrahim na so ya nuna mishi lalle tabbas akwai Allah wanda shi kadai cancanta abota mishi tabbas qala ana uhyi wa umit sai ce ai ni ba ina rayawa ina kashewa
na'am na fata na fahimta da kenan kaga nan hujjar da annabi Ibrahim ya kawo shi ya ga yana da wurin da zai zai yin kwana yau zai kwana Na'am.
ya sonci Mm.
wasu cikin tarihi sun ce sai ya ɗauko mutum biyu waɗannan mutanen guda biyu guda an yi masa shari'a duk an yi musu shari'a kisa na'am kenan kashe su za a yi sai ya ce a kashe wannan sai ya bar wannan to ko kuma ihtimalin ma yadda abin za ta ɗauka hali hudu ne ko ya zamanto duk cikin su babu wanda an kai ma shari'a kisa sai ya kashe wannan ya bar wannan kaga dai a takaice cikin su babu mai laifi Na'am.
amma ya kashe wanda yake su ko duk suna da laifi amma ya ma guda afuwa guda kuma ya sa an kashe Ya sa shi an kashe shi.
ko kuma a'a gudan an yi masa shari'a kisa an gane ko gudan kuma ba a yi masa shari'a kisa ba sai yasa an ka kashe wancan wanda an kai ma shari'a kisa an ka bar wancan Na'am.
ko kuma a'a guda an yi masa shari'a kisa guda kuma ba a yi masa shari'a kisa ba sai yasa an ka kashe wanda ba a yi ma shari'a kisa ba don ya nuna isa wanda an ka yi ma shari'a kisa ce a sake shi na'am duka dai ba ta wuce haka haka gaskiya
mun gane ko Na'am.
to kenan kaga nan yana son yi wasa da hankalin mutane tabbas to da annabi ibrahim ya gane gigitacce ne kidahumi ne dakkwale ne sakare ne wawa ne huhula hune an gane ko Na'am.
qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq sai annabi ibrahim ya ce ah to ai ubangiji na kuma kaga intaqala ila hujjatin akbar wa awdah Na'am.
ubangiji na yana fitar da rana ta fito daga gabas ta faɗi yamma fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib Na'am.
kai kuma ka zo da taka rana daga yamma ta faɗi gabas Allah ce fa buhita alladhi kafar sai an ka kidimar da aka rudar da an gane ko aka dimautar da wanda ya kafirta to kaga da wanga ai istidlali ne qur'ani ya bamu labarin shi ba wurin eh, eh, eh, eh, eh, eh, shakka gaskiya mun gane ko Na'am.
to sai abu na gaba daga ciki shine akwai abin da ake kira al-ramma isa wato mujaratul khasm na'am mujaratul khasm abu ne mai muhimmanci shine at-taslimu bi ba'd muqaddimati al-khasmi lil isharati ala anna muqaddima anna muqaddimatihi la tuntiju kull ma yuriduhu shine at-taslimu ka saki bahaushe yace na sakan maka bi ba'd muqaddimati shay ka yadda da sashen hujjoji muqaddima ta kafa hujja da mutun ya kawo an gane ko ba'd rike da kyau ba kullu ba ba'd muqaddimati shay an gane ko sai ka yadda da sashen abin da ya kawo ba ka kawo nan ba sannan sai ka yi intikali ka nuna waɗannan muqaddimata da ya kawo la tuntiju kullama yuriduhu bu su isa su zan cikakka hujja ba misali Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari kafirai a cikin suratu Ibrahim sun ce ma annabawa in antum illa basharun mithluna ku ba komi bane illa mutane tamkar mu kaga wai suna son su nuna cewa bai dace ba mutum ya zama tomi manzo muna ganewa to shikenan turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kuna son ku kare mu ku kange mu daga abinda iyayenmu sun kasance suna bauta ba tunda su ba hujja suka nema ba su abinda sun iske iyayensu suna yi da suka aikata at taqlidu hijabul aql inji malaman aqida fa atuna bi sultanin mubin ku zo muna da hujja bayyananna sai Allah ce qalat lahum rusuluhum manzannin su sai suka ce da su in nahnu illa basharun mithlukum nan da anka ce qalat lahum rusuluhum ba ana nufin duk kafirin duniya sun komo bangare guda ba musulmin duniya da annaba sun komo bangare guda a ana nufin kowane a zamanin shi nan an kawo khitab ne amma ana nufin wato aslu ya to khitabul jam'i ne amma ala tawzi'i dan annabawa sun yi zamani daban-daban ba duk annabawa sun kai lokaci lokaci guda ba kuma ko annabi Ibrahim misali da annabi Lutu ba yanki guda suka zauna ba duk da yake an yi zamani daya dan dalibi ilimi ya fahimci wannan ala ayyati hal kadiba cikin al-khitab al-qur'ani cikin anwa'ul khitab al-qur'ani cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo nau'uka daban-daban ala ayyati hal nan sai sun kace in nahnu illa basharun mithlukum ai mu ba komai bane illa mutane tamkar ku kaga sun yi taslimi bi ba'd al-muqaddimat in antum illa basharun mithluna to amma wannan bai isa ya kore annabta daga dan adam sai sun kace walakin Allah ya munnu ala man yasha'u min ibadihi sai dai Allah yana iya yin baiwa ga waɗanda so daga cikin bayinsa to wannan ba zai hana ba kenan mu zan annabawa ina fata ana fahimta ta to ka gani misali in ka ce kai mutum na iri na mi ka hini sai in ce a'a ni mutum ne irin ka amma akwai abin da ni hika akwai abin da ka hini kasancewa mu mutane ne ba shi ke nuna daidai muke ba don Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd annaba ma sun hi manzanni sun sun hi juna sannan kuma annaba ma haka wal qad faddalna ba'd nabiyina ala ba'd to ya zaka yi kace a'a don wane mutun ne bai hi ba a'a in adalci za a yi wane mutun ne kai mutun ne amma akwai abin da ya hika akwai abin da ka hi shi shikenan wani ya hi wani kuɗi wani ya hi wani ilmi wani ya hi wani mulki wani ya hi wani haƙuri wani ya yi wani fasaha wani ya yi wani wayo wani ya yi wani tsawo wani ya yi wani kaza ah ya ya zaka ce abin nan ah wannan ba gaskiya bane muna gane wannan to shi ake kira alramma isa mujaratul khasm asalin mujara shine kamar ku yi ta gudu tare ma'ana ka gudu ka kama hanyar da ya kama ku yi ta gudu amma bai hana ka tsere mai ina fata an fahimce ni eh to sai kuma abinda ake kira daga cikin ƙa'idodin tattaunawa suna kiran shi at-taslimul jadali zaka ji malamai suna yawan hadin shi shi at-taslimul jadali shine mutum ya hadi wani abu abin nan bai yiwuwa har abada amma sai ka yadda ka ce mai to mu ɗauka mu ɗauka zai yi amma in mun ka ɗauki yayi to ga abin da zai faruwa shine suke cewa at-taslimul jadali at-taslimu بوقوع المحال لبيان ما يترتب عليه كيدد cewa abin da bai yiwuwa ka ɗauka zai yi ka sakan mai amma saboda a san abin da zai faruwa yanzu misali turawa suna cewa ai da namiji da mace duka ɗaya ne muna ganewa shi mutum ne ita mutunci muna ganewa kuma duk abin da namiji yake iya yi mace za ta iya yin shi mun ji wannan da kyau to kaga sai mu ɗaukan musu da namiji da mace duka ɗaya ne mun sanya mun yarda jinsi guda ne to amma sai sun ce duk abin da namiji zai iya yi mace za ta iya yin shi kana fahimta ta sai mu ce musu to yanzu ba cikin mun yarda ba mun saka muku to yanzu sai a zo bisa ga reality idan an kai aure da Niger da Nigeria da America da Faransa da Rasha da duk duniya cikin farko waga ɗauka ta yi alarma isa ciki waga ɗauka ta yi mace ka ɗauka a karamar to na biyu fa eh har da ƙarshe a karamar kallon har na ƙarshe ko to yanzu abin tambaya ya hanka haka da cikin na ɗaya da na in aihuwa dubu za a yi wa zai ɗauki ciki to kuma kun ce duk abin da namiji ka yi mace tana iya Tana iya shi yi.
kaga ba gaskiya bane Gaskiya.
ya kamata a ce a'a su asalin su dukkan su mutane na amma akwai inda Allah ya bambanta su Na'am.
kaga sai a huta amma a ce duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yi wannan ba gaskiya bane ba sani ko mun fahimta ba Na'am.
shi yasa wannan tsarin da turawa sun ka kawo duk abin da namiji yake iya yi mace tana iya yin shi sai sun ka zo sun ka bamka inda mace bai dace a gane ta ba ko aikin da bai dace mace ta yi ba sai a sa ta cikin shi gaskiya kun ce mace duk abin da namiji ka yi mace tana iya yin shi to sallar juma'a ta kama kuma mace an limamin juma'a kuma tana haila mata nirgate in ji zabarmawa no ka gani ta haka wannan magana ƙarya ta duk wanda ya zo da ita duk professor kin da ya faɗi wannan magana kowa yi shi mu jin tsoron mu ce yayi ƙarya ƙarya ta na'am wannan bai yiwa Mm, gaskiya.
Allah subhanahu wa ta'ala ala ramma Isa a cikin suratu al-anbiya Na'am.
yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da dai akwai wani Allah tare da Allah wancan wahadahu la sharika lahu Na'am.
to la fasadata ai jinsu samawati wal ardi la fasadata Allahu da sammai da kasai sun ɓaci sun lalace saboda mi saboda al'ada ce ta masu ƙarhi iri ɗaya ba su iya zama wani bai bai hau saman wani ba da kaga ma'aikata ta tahi to akwai darekta akwai masu mai biyayya Gaskiya.
da kaga ƙasa ta tahi dole akwai shugaba gare ta kai gida ma bai yiwuwa a ce babu jagora kai jagora cikin kowane irin aiki duniya sai an samu jagora ko na alkhairi ko na sharri na'am
ina fata ana fahimta Na'am, ta akram.
shi yasa Allah turo annabawa saboda su jagoranci mutane shi yasa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka jagoranci al'ummomi bayan tafiyarsa shi yasa malamai masu ilmi da jagorori sun ka jagoranci mutane sha'ir yace la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum mutane al'amarin su ba zai yiwa ba shi tahi a zamana kowa mai gidan kai ne na wala sarata idza juhaluhum sadu ba sa da shugabanni idan jahilai ne ke jagoranta su muna ganewa ba yana nufin jahili bai iya zama shugaba ba amma ko da ya zan shugaba babu wani amfani da za a samu a ƙarƙashin wannan shine nan nafiyul kamal ne yake nuhi ba nafiyul mutlaq ba na'am
muna gane wannan da kyau Na'am, akram.
to alaran mai isa to nan me yasa Allah ce lauka na fima ko tahi ku kuna cewa akwai wani abin bauta wanda za a bauta wanda ba Allah ba to la fasadata da sammai da kasai su lalace to tunda sammai da kasai ba su lalace ba me yake nunawa kenan Allah guda ne gaskiya ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض Allahu akbar Allah bai riƙe ɗa ba ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله kuma babu wani ubangiji tare da Allah na'am an gane ko Gaskiya.
a sai Allah ke to da akwai shi idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abin bauta zai tahi da mi da abin da ya halitta tunda in ana tare kowa na ganin kanshi wani abu ko nan duniya kowa jin kai ne shi kai gaskiya in kuna tare da mutum kuna abuta in za ta ɓaci sai wanga shi dibi ai ni ga kaza ni ga kaza wanga ce ni ga kaza ni ga kaza mata da miji ta ce ni ga kaza ni ga kaza ni ga mai wanka ni ga abinci ni ga kaza ni ga kaza shi ko miji ce a to ai ni ga ɗaukar gida ni ni kai sadaki ni ga kaza ni ga biyan ni ga biyan kuɗin magani kowa dai yana kallon nashi na'am to kaga da sun rinjayi juna su da kansu turawa sun ka ce ba a yin kumandan biyu cikin bato guda gaskiya ka gani gaskiya to sai su zo ce wai a cikin gida bai dace a ce akwai jagora ba shikenan kowa ya abin da ya gada ma uba bai da izinin yi ma ƴaƴan shi magana uwa ba ta da izinin ta ma ƴaƴanta magana kowa mai tarkin kan shi na yo in dai ana son a gina al'umma ta gobe mai kyau bai yiwuwa a ce cikin gida babu wanda zai magana a saurara mishi tabbas tun da fami daga gare ta ne ake fara gina tarbiyyar al'umma Haka.
to in ya zamanto cikin kowane aiki sai an samu jagora ko na alkhairi ko na sharri yanzu in ka zo gidan caca akwai shugaban yan caca gaba ɗaya kartagi suna ne da da hausa uban yan caca na'am in ka tayi gidan karuwai akwai magajiya ita ce wato eh, eh, shuwa- shugaban kahir- eh, ka- karuwai na'am an gane ko Na'am.
eh mace ta ta yi karuwancin ta ta kare ko ko tana da gida ita ba ta karuwanci sai ka iske magajiya fa ita adda gidan karuwanci fa tana da ƴaƴa mata ita duk ta kai sun yi aure amma fa ita subhanallah ta- ta- ta ta aje eh, mutane suna karuwanci ko ko mace ta ta yi karuwanci yanzu karuwancin ya ƙiya jikin ya yi expire in ji 'yan Najeriya da Ingilishi kenan expire ma'ana jikin ya lalace babu wanda zai iya kusantar ta sai ta koma to yanzu marmakon ta tuba sai ta fara hada samari waɗanda an majiya ƙarfi ana nan ana nan sai a amshe mata wannan magajiyancin sai ta koma sai da taba da goro an gane ko da gyada na'am an ka eh, wannan ta kiya sai ta fara sai da tuwo in ta kiya sai ka gani ta da kwanon bara tana a bata sadaka saboda Allah wai duk iskancin da ta kare yi kaf cikin duniya yanzu kuma ta dawo a bata wai saboda Allah to kenan ko wani aiki ko daba ka tahi akwai sarkin yan daba in kwaya ta akwai sarkin masu sai da kwaya ka fahimta ba wani aiki duniya wanda za a yi a ce babu shugaba to ya an kai a gida inda aka son a gina al'umma ta gobe baturi ya ce babu babu tarbiyya wani irin hankali na zai zai kai dan shi a yace halil aqlu salim ya kabalu hada eh hankali yanzu lafiyayya hankali zai karbe wannan ba zai taba yiwa ba ta gidan kusa har gidan kaso akwai sarkin kaso kenan wannan maganganu banza ne kada a zo a ce ai wasa da hankalinmu wannan ba za mu ba za mu taɓa yadda da shi ba Na'am.
to ala ayyati hal ba za mu shiga cikin ba cikin mawdu'in da eh, muke na ba dan mu kawo misali na abin da ake kira at-taslimul jadali na'am muna ganewa Na'am.
sai kuma eh, abu na ƙarshe daga cikin nukat na hiwar eh, yadda ake tattaunawa shine kamar abin da ake kira eh, as-sabr wa taqsim shi as-sabr wa taqsim intabe akwai as-sabru sabru sabru da sadun na'am sabiru a yi ma sadun fatha ba'un sukuni da ra'un No.
sabiru hankuri to ba shi ake zance bana akwai asabiru asabiru sadun tana da fatha ba'un tana da kasra ra'un tana da dhamma asabiru shi ko wannan eh, wani icci ne mai ɗaci kaga ana fassara shi da maɗaci nan kasashen mu tana yiwa wani icci ne mai ɗaci na kasashen larabawa malamai wajen fassara sun kaga bamu da shi sun kaɗan ɗauko wanda ya kama da shi na'am To sannan kuma kalima ta asabru sabru da sa'un.
sa'un na'am An gane ko? In an ka haɗa mustaqat kinta tana ba da halaka. La tad'u al-yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira.
Allahu akbar To duk ba waɗangana ba.
Na'am.
Sai asabru wa taqsim da sinun na na'am.
sabara yasburu. Ba sabara yasbiru ba mai swadun wanga sabara da sinun yasburu fa'ala yaf'ulu in ji malaman sarfu babi na kataba yaktubu asabru shine wato asalin shi shine auna zurhin abu an gane ko na'am in an ce sabara ghaural bi'ri ma'ana ya auna zurhin rijiya to at taqsimu kuma shine rarrabewa kenan ka jarrabi abubuwa ka rarrabe su na'am waɗansu malamai sun ce a'a a taqsimu was sabr a sunan shi ka rarrabe sannan ka jarraba duk dai babu wata matsala dai ka ce mai as-sabr wat taqsimu ko ka ce mishi at-taqsimu was sabr duk dai yayi gaskiya babu wata matsala to menene shi shi yasa ka'idodi na ilimi mustalahat na ilimi dalibin ilimi dole ya kokari ya san su gwargwado sai malamai sun ce shine taqsimu mahallul jadali ila aqsa muntahahu shine ka rarraba inda ake jayayya abinda ake cewa tahriru mahallin niza inda a tattauna a gane ina na an kai sabanin tabbat akwai sabanin ko babu kai ya zama to babu sabanin yanzu in ni ce misali misali na'am sai ni ce eh, bari mu ɗauki yanzu shu- shugabannin ƙasar Nijar misali bari shugaban ƙasar Ba- eh, shugaban ƙasar Nijar bari na'am
kai yanzu misali bari me zaka ce shi na zai ko ya mutu ya mutu ya mutu ko na'am sai ni ko ni ce a bari bai mutu sai ni ce bari shi na da rai akwai matsala ko babu akwai ta to kaga ai ya kamata a san mi a tantance wurin da ake jayayya tabbas to yana yiwuwa magana ta gaskiya ta magana ka gaskiya ta
na'am kaga wani na cewa kai wagga magana saboda bai san abin da ake kira ba wajhul infikak akwai ka'idodi guda takwas duk in ba su magana ta ce karo da ɗaya cikin ɗaya ba Na'am.
to ba babu sabani in ni ce bare yana da rai a 1978 na'am ƙarya ni kai
na'am akramak Allah ba yi ƙarya ba eh 1978 bare shi yana da rai ko bai da rai yana da ka rai.
gani to irin wangar ɗalibai ba su sani ba da yawan rigimar da aka yi sai an san tahriru mahallin niza sai an tantance ina ne ake sabani kuma tabbata akwai sabani domin akwai lokacin da magana za ta saba in ba su ci karo da juna ba saboda muta'alliq ɗinsu ya bambanta na'am
na ba da misali na don a gane na'am to asabr wa taqsim shine taqsimu mahallul jadl ila aqsa muntahu idan ana sabani to abin nan da aka sabani a kama rarrabe shi sai an cimma ina na hakikanin gaskiya take na'am bari mu kawo hujja a alƙur'anance saboda ɗan ƙur'aniyuna da Allah yake kafa hujja game da kuskuren da kafirai suka yi an gane ko game da haramta waɗansu abubuwa sun zo sun haramta waɗansu dabbobi sun halatta wasu mi gabobi wasu dabbobi sai Allah ce samaniya ta azwaj guda takwas ne ko ba ka nan bane na'am namiji da mace namiji da mace sai Allah ce qul azzakaraini harrama min ad-da'an ithnaini wa min al-ma'z ithnaini kenan daga ad-da'an da al-ma'z rago da tumkiya da kuma akuya da bunsuru na'am sai Allah ce qul azzakaraini harrama shin mazaje na Allah ya haramta kenan shin kuna nuhin cewa dan suna maza na kun ka haramta su waɗanda kun ka ce ba a ci amil umsa yayi ko ko mata tunda ko dai su zamanto mata ko su zamanto mi ko su zamanto maza to in don maza in kasancewar su maza ne kun ka haramta su to don maza ya kamata ku haramta su in kuma dan kasancewar su mata ne to duk ya kamata ku haramta su gaskiya amma shtamalat alaihi arhamul unthayni ko ko dan saboda sun taba zama ne cikin mahaifa dan mahaifa ta kumshe su to kenan ko da namiji da mace duk sun haramta dan duk cikin mahaifa sun ka hito
gaskiya wa min al-ibil ithnaini cikin raqumma kuma akwai biyu raqumi da raquma an gane ko wa min al-baqar ithnaini Mm.
kuma daga bakar akwai ithnaini biyu sa- a- a- saniya da akuya malaman har da qur'ani sun kace waɗanga im- o- em- em- minal minal wa minal in ka ɗauke suna taya akan tar- wato qa'idatu eh, allati tajri ala eh, nizam tartib huruf al-hija cikin qur'ani in ka iske kalmomi suna kama da juna in tabe in aya ce ko wasu kalmomi to ka dibi harafin waccan ka dibi harafin waccan to in ka gane wanda ya zo gaba sai ka diba can cikin huruful hija'iyya wanne ne gaba na'am to shikenan to wanda duk ka gane in cikin huruful hija'iyya haka suka tahiya sai ka ce ala hasbi tartibi huruful hija idan kuma ya saba sai ka ce ala aksi tartibi huruful hija na'am kaga da yace samaniya ta azwaj sai ce min ad-da'ni ithnaini wa min al-ma'd ithnaini kaga da'an dadun inda min al-ma'z mimun to in ka tecin cikin huruful hija'iyya haka suke sai ka ce dadun ta'un za'un mimun shi ko wa min al-ibil ithnaini wa min al-baqari ithnaini ibil al-hamza ba'un kuma sai ka ce alifun ka ce ba'un kaga daga nan in ka gane wannan ka'ida babu zancen kuma yanzu hankalinka ya sake tashi Allahu akbar to min al-ibil ithnain wa min al-baqar ithnain cikin raƙuma akwai biyu namiji da mace cikin shanu akwai namiji da mace sa da kuma saniya na'am sai ce qul a'adh-dhakaraini harrama shin mazajen na an ka haramta saboda maza na kenan duk ku haramta mazan mana amil unthayni ko ko dan suna mata ne to duk ku haramta matan Na'am.
amma shtamalat alaihi arhamul unthayni ko ko dan saboda uh, suna cikin cikin mahaifa ne to duk ku haramta su tunda namiji ya taba zama cikin mahaifa mace ta taba zama cikin mahaifa na'am to kaga wannan sai Allah ya bi duk inda za a samun dalilin da zai sa a haramta babu babu shi gaskiya to yanzu akwai sauran guda nan sunan shi ad-dalilul aqli al-mustanbat min an-nas dalili na hankali kamar abuna abinda malamai suke cewa al-istiqra wata ka'ida cikin usulul fiqh bin diddigin abu akwai al-istiqra ut-tam akwai al-istiqra al-khas al-istiqra ut-tam yufidu al-yaqin al-istiqra al- abin nan an-naqis yufidu adh-dhann al-ghalib muna ganewa shi ne cewa yanzu nan duk dalili na hankali wanda hankali ga karɓa babu shi na'am muna ganewa to sauran dalili guda dalili na nassi to sai Allah ce am kuntum shuhada a idh wasakumullahu bihadha shin koko kuna da shaida Allah ya baku nassi yanzu an bar zancen hankali tunda babu na hankali gaskiya to tun da babu babu dalili akli babu dalili naqli to faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban li yudilla an-nas bi ghayri Allahu akbar kaga qur'ani kenan Gaskiya.
to waɗanga saboda yan uwa in ana zancen tattauna akwai wani littafi yana da muhimmanci sunansa adabul bahth wal munazara na al-sheikh al-allama muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi rahimallahu jami'al muslimin littafi ne da yayi a jami'ar madina saboda a karantar da ɗalibai da ake tattaunawa saboda tattaunawa ita ma tana buƙatar ilimi wallahu ta'ala A'lam.
a'lam bari mu bar ga qadiyya ta hiwar abu guda na ƙarshe saura game da qadiyatul hiwar sai mu je zuwa ga waɗancan eh, muqaddima guda biyu na'am shi ne cewa yanzu su turawa sun zo sun ce mana akwai alhiwaru bainal adiyan gashi yanzu duk mun yi bayani cikin qur'ani akwai shi na'am
to su ba hiwaru bainal adiyan suke sun su kai gare shi ba alabe ga sabara ne dan a halbi karsana eh, a- barewa Barewa.
ko alabe ga karsana dan a halbi barewa duk ana faɗin wannan wa icce ne s- sabara da karsana kenan ma halbi in yana son ya halbi barewa in ta gan shi gudu za ta yi sai shi laɓi Sai ya laɓe.
kaga sai shi halba kamar bindiga ta da kayi shar jikinta kakakkak kayi kuskure saboda mutane waciya za su yi amma ka yi sharjanta ba aji sai an ji halbin farko in ya so duk mai gudu shi gudu na'am
muna gane wannan na'am
akwai akwai alhiwaru bainal adiyan na'am akwai taqarubul adiyan akwai ittihadul adiyan na'am in an ce alhiwaru bainal adiyan tattauna tsakanin addinai gashi mun kawo in an ce taqarubul adiyan shine addinai su kusanci juna to kaga da gaskiya da ƙarya ba sa kusanta ba su juna haduwa ba su to su son suka yi daga alhiwaru bainal adiyan ina za a tashi sai a zo zuwa ga taqarubul adiyan a ce addinai suna iya kusantar juna ai babu laihi duka dai su kusanci juna dan bambancin da akwai dan kadan na a'a tsakanin tauhidi da shirka bambancin da akwai ba dan kadan na ba akbaru ma ma bainas samai wal ard gaskiya
muna gane nan na'am sannan in an kai taqarubul adiyan daga alqurbu ne sai a samu abin da ake kira ittihadul adiyan addinan duniya su game su cakuɗe su cakuɗe su cakuɗe sai su zama ɗai
kenan abin system ne system ne dama sun kirkiro mondialisation al'aulama an gane ko ba ilmaniya ba aulama da ilmaniya daban ita ce laicite aulama a mai da duniya bisa ga tsari guda shine suke kira da english globalization to yanzu system na siyasa na duniya ana son abi guda system na eh, tattalin arziki ana son abi system guda system na al'adu ana son ai- duk sai yanzu sai kuma sun ka gano addini wai yanzu a mai da duniya da addini guda masu reshar cikin reshar cikin da suke yi suke cewa an yi bincike an gano akwai addinai bisa doron ƙasa nau'i daban-daban tsakanin addinai waɗanda an kace an saukan ma da littafi da addinai na gargajiya da addinai na gida da addinai na hayaniya Na'am.
mazhaba mazhaba da addini addini sun kace abin nan statistics sun ba da addini kusan dubu goma la hawla wala quwwata alar mai isa dubu goma dubu goma aƙidu daban-daban mazhabobi daban-daban to yanzu duk waɗanga aƙidun gaba ɗaya muna ganewa son aka yi wai duk a haɗe su kaf sai a yi inirkin su wuri guda sai su koma addini guda
Kuma- to yanzu shi musulunci ya ce a bauta ma Allah shi kaɗai tauhidi indiya akwai masu bauta ma saniya akwai masu bauta ma kari akwai masu bauta ma rana akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma kaza kusu da kusu Mm.
to ko mu ce bera ga wanda bai san kusu ba to wai sai an ka ce wai yanzu a dibo cikin musulunci a nan da ɗebo wani abu can cikin kiristanci a ɗebo wani abu can cikin kaza a ɗebo wani abu can cikin kaza a ɗebo wani- sai a haɗa sai a yi addini guda sai duniya ta yarda da shi shina yiwuwa a a Allah ce qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun na'am wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ku rike naku in rike nau ni ban yadda da cewa akwai wani addini ba na gaskiya bayan addinin musulunci ban yadda ba tauhidi zalla tsantsashi kuma annabin da Allah turmur shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam hadisin da ya inganta sai abinda malamai sun ka gano wanda an kai istinbati karkashin wannan wannan shine addinin gaskiya to addinin da zaka yi ba hana ma kai wannan addini ba amma ni ban yarda da shi ba tabbas in ka ce nau ba gaskiya bane ban ce maka baka isa ba a'a kan ma kana iya cewa nau ba gaskiya bane amma a zo a tattauna ni in nuna maka dalilan da suke nuna maka naka ba gaskiya bane kai ko ka kawo min abin da yake nuna min nau ba gaskiya bane gaskiya wannan shine hakikanin gaskiya amma zan can a ungume yanzu alarma isa misali misali sauran addinai in ka ɗauki misali cikin kiristanci da yahudanci da sauran addinai ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah bane to yanzu misali at taslimul jadali a zo a ce za a haɗa addinan duniya gaba ɗaya da wanda ya ce annabi gaskiya yake yi da wanda ya ce annabi ƙarya yake yi suna haɗuwa za su haɗu mana da wanda ya ce saniya abin bauta ce mu kuma mun ka ce ina a kawo muna ita yanzu ta shiga tukunya a yanka ta mu mu ci nama na'am addinan mu suna zama guda bai zama to wa- wai zo addinan ga dubu goma gaba ɗai a game su sai a yi a hargitsa su abin da suke ce ma mix an gane ko mix da english kamar a ce an hada mix up a cakula a hargitsa in ji kanawa don a yi wangaɗa to a yi wannan kwaɗo a samu addinin da mutane da su yarda da shi bayyi bayyi bayyi bayyi bayyi bayyi bayyi har abada na'am wannan shine hakikanin gaskiya Gaskiya.
to yanzu wannan abin shida nan ana mai sabon tsari za a zuba mai makudan kuɗi saboda shi samu sabka a cikin kasashen musulmai kuma shina nan akwai malaman da za a ba kuɗi su bi wannan tsarin dama an san mallam yunibi shina karanta suwa kuɗin laraba ma dai waya hitowa su kai dala goma goma wanda aka ba irin na laraba dala ashirin ashirin dala arba'in arba'in waya hitowa su kai muna ganewa na'am to eh, eh, mallamai eh, saura daji na suke suna noma ba duniya sun ka sani ba za a zo musu a ce ai ba wani abu na ba kun san ai duk abubuwan da an yarda da su sai ai ta kawo abubuwan da an yarda da su kafin a isa can wajen ɓada da ake so wasu mallamai kuma sun dan wayan amma kwaɗai gare su suna son su shiga mota mai kyau suna son su samu gida mai kyau suna son su auri jajayen mata masu dogon gashi
na makara makara to kenan ko dole na in interface ta shigo da wani abu shi ma shi hwada saboda da an dolar za a rinka biya kaga in an kai maka biya an dolar kai yi convertir su a sefa sai kaga kuɗi na mahaukatan kuɗaɗe ko euro to wannan shi na nan turawa sun tsara mishi yadda za a yin shi sai yan plan planifiye an tsara shi an shirya shi yadda za a yi shi kina a zo a zuba ma mallamai kuɗi sai a toshe bakin su a tai a yada abin da aka so ko muna da rai ko ba mu da rai ku riƙe mu za mu gaya muku gaskiya tat yanzu ƙasar america alarma isa akwai wani wuri da aka ce ma pentagon kana jin pentagon na makara makara eh pentagon mm, pentagon pentagon kamar matsayin eta major ne ta ƙasar america can yanzu akwai wani wuri da an ka keɓe
cikin cikin fantasy pentagon wurin nan da an ka kai mahari ɗaya daga cikin jiragen nan ya hwada Na'am.
ka san wurare biyan da an ka so a buge amerika ta tashi aiki sai ba a samu sa'a ba akwai pentagon tun da can ne wurin tsaron su sai white house babban gidan shugaban ƙasar amerika sai can waccan babbar gada wadda amerika ta takama da ita mai hawan nan kusan 36 a buge ta sai kuma inda take aji makaman nukiliya sai abin ga su hada sai kuma wurin kasuwanci wall street da an buge waɗanga amerika ta kai ƙasa sai guda wancan na pentagon ya hada eh, bai sami wurin da ake so ba da kyau eh, wancan na white house shi kuma doka a- akwai da jirgi ya kusanci gidan shugaban kasar amerika da yan wasu kilometer ko ko- ko nawa na ana sauke shi shi wannan bai kai ba an halbe shi sai kuma wancan wanda na gada shi ya kwaɗe saman hanya saboda sun yi ta bugawa da mai mai tukin jirgin shi ma ashe kwararre na shi ko na nukiliya da wadancan su ma sun haɗe saman hanya amerika ta an kaso ta tashi shi ko na wall street shi ya samu shiga an gane ko Na'am.
eh an ka buge waɗannan gidajen guda biyu kenan manya manyan wuraren da amurka take tun kaho na shi da tsaro da kuɗi da kuma makamanta an kaso a yi mata zama guda muna ji Na'am.
to cikin pentagon alaran mai isa akwai wani wuri inda aka ibada idan lokacin sallar yahudawa ya yi masana suke ba mu labari sai su yahudu sai su sai abun nan sai su taho sai su yi ka san wurin ibada yahuda sinagogo aka ci mishi an gane ko Na'am.
to idan lokacin sallar kiristoci ya yi tun da amurka akwai kiristoci su ma sai su shiga nan a kaɗa ganga a yi ta waƙa ana jin daɗi ka san eh, dole na a ɗan more a wajen su ba na'am in an ka ƙare in lokacin sallah ya yi musulmi sai su to a yi allahu akbar allahu akbar kaga wai shi kenan an haɗa margoyan aka ce mai zamanci komi na'am margu margu tau yanzu ana nan ana nan sai an ka ce a watso shi ƙasashen musulmi na'am an zuba mai kuɗi da kaji mallami na cewa ai ai addinai duk babu wani sabani ka a da yayi magana mm akwai sabani amma mu ba mu isa mu cirista wani bai bar addini shi amma sabani akwai shi kuma in kana so mu- ka to mu tattauna da kai mu baka hujjoji ka ba mu hujjoji na'am muna gane wannan Na'am.
Ha- y- yanzu a Saudiya akwai ma- Rabitatul Alam al-Islami majalisar malamai ta duniya akwai kismi da an ka kebe na tattaunawa har tuna malamai suka yi masana dole sai wanda ya sani a tura shi ya je tattauna da turawa akwai wani bab- eh, pro- eh, eh, abin nan dokta ne ba sai yanzu ko ya zama professor a kasar Saudiya em, dan asalin shi dan kasar Suriya ne ana kiran shi Dr. Munqidhu Saqar ka tai cikin internet yanzu ka rubuta ɗaya ne daga cikin malaman Suriya wanda amma a ƙasar Libya jami'a ta Ummul Qura a can yayi karatu har yanzu abin nan ya kware wajen tattaunawa har ƙasar Vienna yana zuwa ƙasashen Turai wajen tattaunawa kun ga akwai shi ba sabon abu ne Azhar yayi da shekara nawa suna da qismu na alhiwaru dini saboda akwai babban mazhabar kiristoci kiristanci ta uku ta duniya tana can ƙasar Misra ta uku ta uku ga protestant ga catholic sai waɗancan yan eh, kok ake ce musu ko ne ko shak ne ko ne na mance ma yadda sunan nasu yake can maza ba ta uku kenan muna ganewa to kenan hiwara an san shi tun kahin bature ya zo a musulmi da kiristoci tare suke daula ta andalus daula ta andalus yahudawa tare da musulmi sun karayu da kiristoci musulmi shekara 857 sun kai suna mulki sun ka gina wannan kasar wace ƙarya ce za ku yi mana ku ce mana babu tattauna tsakanin wai musulmi bu san da da da waɗannan abubuwan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da yahudawa ya a cikin madina kiristoci sun zo an tattauna da su musulmi ma da sun kai hijira ta farko da ta biyu daga makka zuwa ƙasar habasha Na'am.
waɗanda sun ka ba su kariya kiristocin ne na gaskiya suna jashi an ka tattauna an ka bada hujja gaban najjashi ma sai da an ka tattauna ka kai ka karanta cikin tarihin musulunci amma sai yanzu kawai wani mutum zai ce maka a'a kaza kaza kaza yoshe na za ka yarda da cewa abin da ba gaskiya bane gaskiya ne da wanda ya ce Allah yana da da da wanda ya ce Allah bai da da da wanda ya ce Allah yana da mata da wanda ya ce Allah bai da mata da wanda ya ce kusu abin bauta ne da wanda ya ce bera abin bauta ne da wanda ya ce kaza duk a hada su gaba daya a ce addini ne wannan ba zai taɓa yiwuwa ba Na'am.
Allah mai isa saboda lokacin mu ya matso kwarai da gaske nukta ta karshe zan faɗa saboda wanga abin an fara shi a ƙasashen musulmai shine a ƙasar Dubai na'am Dubai kana jin Dubai ko Na'am.
Imaratul abin nan Arabiyyal Muttahida yanzu an yi wani gida ka san sunan shi suna ne Albaitul Ibrahimi subhanallah baitu gida ibrahimi daga ibrahima na annabi ibrahima wanda an kai mi wanda an kai idafa zuwa gare shi ibrahimi subhanallah wannan baitul ibrahimi ka shiga cikin internet ka shiga cikin internet yanzu suka sa albaitul ibrahimi wuri na wanda an kai yan interface su ga shugabancin shi a kasar dubai shine sai an ka zo an kai wata irin wagegiyar coci babba sai an ka zo an kai wani irin katon sinagog wurin bautar yahudawa sai an ka zo an kai babban masallaci sai aka hada su wuri guda saboda a nuna wai duk ana tahiya tare su yahudawa sun ce annabi ibrahim bai yahudi ne su kiristoci sun ce annabi annabi eh, isa kirist- eh, annabi ibrahim eh, shi ya zo da kiristanci an gane ko su ko musulmi sun ce haka sai an ka ce to duk a haɗe gaba ɗaya duk a yi ta tahiya Allah ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقع itace gaskiya abin da yake qul ya ahlal kitabi تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون wanga shi abin da Allah ya ce kenan in ka iya ka bi in ka kiya in ka yarda ka bi in ka kiya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum gaskiya nan za mu ja burki cikin wannan nukta ta alhiwar sauran abubuwan alarma isa sai sati mai zuwa in allah ya kaddara akwai rayuwa za mu zo mu dora in kuma mun tahi muna fatan mu cika da imani da tauhidi akan sunnan manzo allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sai mun haɗu babban birni ba ya mai ba can gaban allah subhanahu wa insha ta'ala Allah ta'ala eh alhamdulillah yan uwa an gace lahin daɗi karewa karatu ya koro karatu kun ga nukuta guda uku aka ce za a yi magana kan su nukuta guda ta amshe awa guda kin su kutum to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu abin da malam ya karanta da mu kuma muna roƙon Allah ya nuna mana satuttuka na gaba mu ga ci gaban wannan karatu muna fatan Allah ya ba mu zaman lahiya da- a kasashen mu da kasashen musulmi gabaki daya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين